الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة مدساكي هدوى أدرس مدمكي قباتر وانا علم القراءات كو توجيهنا علم القراءات آه علم القراءات وعلاقته كو وصلته بالعلوم اللغوية والشرعية wanda wannan shine darasinmu ko zamanmu ko majalisinmu na 23 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya to ajiya muna cikin suratu ali imran muna aya ta 83 mun kai karshen ta sai lokaci muna halinsa to a yau za mu je aya ta gaba amma kafin mu je aya ta gaba ayar da mun kai bayani akan ta ta 81 a cikin suratu ali imran wajen wa iz akhadha allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum ko lama atainakum a qira'ata nafi' da abu ja'far ko lima ataitukum qira'ata hamza ko lama ataitukum a qira'ata sauran jiya da duk bayani ya gabata abinda zan kara shine mutum yana iya komawa a cikin littafin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun na as-samin al-halabi zai ga wato karin bayani an gane ko yawwa to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya ayar da zamu tashi akan ta aya ce ta 93 ko ko gome ya tara da uku ko arama a aya ta 93 a cikin suratu wato Ali Imran inda Allah ce kullu ta'ami kana hillal li bani Isra'ila dukkan abinci ya kasance halat ne ga bani Isra'ila an gane ko illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi sai abinda Isra'il shine annabi Yaqub kenan shi ake ce ma Isra'il sun ka ce Isra tana nufin bawa da yaren Yahudanci il kuma tana nufin Allah kenan bawan Allah kuma ka ce Abdullahi na kenan banu Isra'ila ƴaƴan bawan Allah shine annabi Yaqub shine ma'anarsa to illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai abin da isra'ilu ya haramta ma kansa shine annabi yaqub kenan min qabli an tunzala at-taura shi ma wannan kafin a sabkar da at-taura to su kuma ilimin su yahudu ahlul kitab ai daga at-taura ne sun ka samu shari'a to daga ina suka samu abubuwan da suka haramta da wanda sun ka ƙara an gane ko kaga babu hujja to qul sai Allah ya ce fa'tu bit-taurati ku zo da at-taura an gane ko fatluha ku karanta ta in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya nan da an kace su zo da at-taura ba wai ana nufin hakikanin su zo da ita ba ba a bukata al'amur huna lit ta'jiz dan abin da za su karanta babu shi wanda sun ka haramta din kenan ƙarya ta su kai dan akai su gaban gona a mace su to anan qira'a min qabli an tunazzala at-taura nan ne bayanin qira'a cikin yake mun gane ko yawwa imamu ibnu kasir al-makki da imamu abu amr ibn al-ala da imamu yaqub sun karanta min qabli an tunzala taura kafin a saukar da at-taura to an tunzala taura kuma kafin a saukar da at-taura sai dai mun ce asalin anzala yana nufin abu ya sauka lokaci guda nazzala kuma yana nufin abin ya sauka lokaci daban-daban to amma ita ko at-taura ai lokaci guda an kace ta sauka to da haka sai zaman to kenan nan an yi amfani ne da fi'ili na tunazzala a wannan kira'a ana nufin anzala mun gane ko wasu malamai suka ce a'a da nazzala da anzala duk ma'anar su daya to kaga in ka dauki wannan ka huta ko ba haka ba wallahu ta'ala a'lam to da yake muna tawjihun ilmul qira'at ne kuma muna bibiyar wuraren da akwai ikhtilaf na ma'ani galibi don ikhtilaful an-nutq wal lahjat galibi bamu cika tsayawa akan shi ba sai dai wani lokaci yau akwai wata ka'ida ta lugha ko wanda wata shubha da ake kawo sai ai kokari a warware ta aya ta 96 an gane ko inda Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nas ko lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin to ba nan ne abin nan yake ba fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi ala an-nas hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin to bayan an yi raddi ga su yahudawa an gane ko an ce su zo da at-taura to sai kuma Allah ya ce fa maniftara ala Allah al-kadhib min ba'di dhalika fa ulaika humuz zalimun wanda duk ya kirkira ƙarya jin gida ta zuwa ga Allah dinnan sune azzalumai nan ya nuna sune azzalumai amma wani wuri sai nuna sune sun kai zama manya manyan azzalumai wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhib to qul sadaqa Allah in sun kasa sai ka ce Allah yayi gaskiya tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai bai karanta at-taura ba bai karanta injila ba kuma ya kada waɗanda sun ka karanta su a cikin wannan fanni kaga wanda nuna ai qur'ani wahayi na to in sun kasa ka ce Allah yayi gaskiya to fattabi millata ibrahim hanifa ku bi hanya annabi ibrahim ku dawo wacce hanya da kuke ba ta annabi ibrahim ta ba ƙarya ce kuke ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan musliman wa ma kana minal mushrikin an gane ko to wa ma kana minal mushrikin bai kasance daga cikin mushrikai ba shi annabi ibrahim wannan da wannan wata aya wasu wasu ke kafa hujjar cewa idan mutum yana karatun alqur'ani in ya kare sai ya ce sadaqallahu alazim ko ba haka ba a babu hujja ko dalili na karanta sadaqallahu alazim a ƙarshen karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka karanta mishi alqur'ani me yace ma Abdullah bin Mas'ud kafaka ko kuma hasbuk ko ba haka ba wannan shine tabbata wato a nassi mun gane ko ba a taba yin karatu gaban sa ba ko sahabbai sun kace sun ka ƙara karatu sun kace sadaqallahu alazim muna gane ko to wani bai ce to ai abin yana cikin qur'ani sai a ce a'a ba wai fadar ce a babu cikin qur'ani ba ai su ba sahabbai sun san qul sadaqallahu tana cikin alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan kul sadaqallah na cikin alqur'ani ko ba haka ba to amma bai taba yin ta ba a wannan wuri nan da ake samun matsala saboda waɗansu abin da ba su gane ba kasancewa abu daidai ne to kuma wurin da za a yi shi eske daidai ne a yi shi nan misali karanta alqur'ani halatta ne ko haram alaran ba to sai mutum ya shiga toilet ko dush ko salga sai karanta qur'ani sai ya ce magana Allah yake karantawa har sai a ce mishi wannan wurin bai dace ba to irin waɗannan abubuwan saboda mutane ba su da ilimi ba a rigima da su kwatanta musu ake yi wanda adda rabon ya ɗauka zai ɗauka wanda rabon bai ɗauka sai ka bashi lafiya saboda wani bai ganewa ko ka ce mishi sadaqa Allahu alazim bai dace mutum ya karanta shi bayan karatu ba sai ce maka shi sai yayi saboda shi bai gane cewa ba sadaqa Allahu alazim ne an matsalar ba a'a wannan in ka faɗe ta magana ce ta gaskiya in ka ce Allah ya gaskiya ko ba kanan bane wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha ba nan ne matsalar take ba a'a fadar wannan a wannan wurin shine an kace babu daga yaƙiya saboda shi ba dalili yadda mai shi ba wanda hika suna da yito irin wannan sai kace to Allah ya shirya Allah ya gane da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna muna ƙarya ƙarya ce ba mu ikon isanta ta har ran da zamu haɗu da Allah to daga nan wagga aya ta 97 bai yiwa ayi bayanin ta dole sai an koma aya ta tis'in da shidda shi yasa taujihin da muke yi ba wai muna son mu yi taujihin wane ya karanta da kaza ba kawai mu tahiyan mu a'a wani lokacin irin wanga taujihi bai amfanar ɗalibin ilimi ko kuma mutumin da shi ba takhassuse ba a cikin ilmul qira'at ya ga me yayi dalilin yadda an kai taujihin wannan muna ganewa ko shi yasa hatta da mutumin da ba karatun qira'at ya ba zai iya fa'idantuwa da ma'anonin da ake faɗa wannan shine sirri to sai Allah ce inna awwala baitin daki na farko ko ka ce gida na farko an gane ko domin nan daki ana yin fasara shi da daki domin ka'aba ake zance wudi alin nasi daki na farko wanda an ka dora ma mutane ko an ka azama mutane an gane ko lallabi kana iya cewa ginawa lallabi bi bakkata tabbat wannan wanda abbakata an gane ko ashe ba hujji daga cewa ina bukkuce ka yalla an gane ko to mubarakan wannan wurin daki ne mai albarka wa hudan kuma shirya ne lil alami daga talikai gaba daya kafin mu tai aya ta gaba akwai abubuwan da ya kamata mu gani ba yana nufin ɗakin da ɗan adam annabi adam alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim shine ɗan adam da farko da fara fara rayuwa a bisa doron ƙasa ba ana nufin ɗakin da ya fara yi ba an gane ko na ana nufin inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lil ibada an gane ko ɗaki na farko ko gida na farko da an ka fara yi na ibada a bisa doron ƙasa an gane ko shine wato kenan ɗaki na farko kenan ka'aba akwai maganganu shan mala'iku suka fara gina ta kafin ma annabi adamu ya zo annabi adamu ya fara gina ta koko akwai ginin mala'iku ya roshe akwai gina annabi adamu cikin tarihi ma naga suna kawo kamar ka'aba an gina ta in an hankalta ma tarihi da gini na quraishawa da gini na annabi ibrahima da gini na annabi adamu suna kawo akwai gini na mala'iku akwai gini kuma bayan yaƙi yaƙin da an kai na musulunci irin daular al'abbasiya da umayya irin matsalolin da aka samu da gini ina ganin gini na ƙarshe shine wanga sun kace na in ban manta ba cewa sun kai gini ne na turkiya istanbul lokacin da asima tana can istanbul ina ganin gini na karshe nasu to sun ce dai kamar gini goma sha biyu haka tsakanin sha biyu zuwa sha uku an gane ko to ala ayyata hal mu dai tun da ka'aba tana nan babu ruwan mu ko so nawa an kai gini Allah ya ce mu je mu yi aikin haji za mu shi to anan an gane ko hadisi ya tabbata wanda ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in manta Abu Dharr da Ghifari ne ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ɗaki ne an ka fara ginawa na ibada ya ce mishi ka'aba ya ce sannan wani kultu sun ma'ayyun sannan ya ce mishi baitul maqdis ya ce kam kana bai nahuma ya ce arba'u na sana shekara arba'in yana da tsakanin su shekara arba'in to a nan saboda yan qur'ani yuna sai a ce inna awwala baitin nan ana nufin awwaliya ce mala abdullahi mutlaka ce ko muqayyada muqayyada ce to awwalu baitin wudi'a lin-nasi lil ibadati muqayyadun bil ibada ba lisukuna ba to awul Allah ya ce linnasi ga mutane to ai duk mutane an kace kuma ba duk mutane ga zuwa makka ba wani bai bayar da shi je makka ba an gane ko sai a ce na ana nufin masu imani ko kuma mutanen da sun ka samu damar yi mishi ibada tun da da quraishawa sai a ce sun kasance suna ibada amma ba ibada bace wadda take ingantatta dan Allah ya ce wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya sai zaman to mumini ko kuma kafirin da ya je ibada shi akan tsarin shi amma dai asalin shi an gina shi ne don ibadan mutane wa azzin fil nasi bil hajji yatuka rijalan duk mutane ya kamata su bauta ma Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai wanda yaki sai a ce asalin dora shi ko gina shi lin nasi ne amma waɗansu sun kiya to lallabi bi bakkata Allah ce to lalle tabbas ɗakin nan na farko wanda anka gina don ibada lallabi bi bakkata wanda allamul muzahlaqa kenan asalin talamul ibtida'i ce an gane ko la awwalu baitin na to tunda inna ta shiga ita sai ta yi ta zahluk ta yi ta lallabiya ta tuma sai ta koma can cikin wato khabar lalladi bi bakkata wannan wanda a bakka shi ɗakin shi ne na bakka suna ne na makka ya zo sunanta makka ya zo sunanta bakka wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata malamai sun yi sabani wasu su ce bakka sai cikin gari ko makka ya shahe garin da kewayensa ko ko makka shine an gari bakka garin da kewayensa akwai wani malami da ya yi littafi asma makka wal madina ya tattaro sunayen makka da madina an gane ko to almuhimmu dai wannan kenan to malaman da suke zancen ishtiqaq an gane ko ilmul ishtiqaq intabe shi ilmul ishtiqaq ya bambanta da ilmul sarf shi ilmul sarf ya ta'allaqu bil abniya shi ko ilmul ishtiqaq yana komawa ne zuwa ga asli alladhi ushtuqqat minhu al kalima ba sai kuma fahimta ba shi mai sarfu bai damu ba da sai an nuna maka ma'ana yana baka wazanin ta ne sai an zo ne ce maka to wazani yana iya daukan ma'ana kaza ma'ana kaza shi ko ishtiqaqi yana iya ce maka a'a kalimar ga da ka gani ga da inda an ka kira to ta can asali ga abin da take nufi to sai sun ka ce me yasa an ka kira ta bakka an gane ko alaramma sai sun ka ce li annaha tabukku a anaqal jababira tana karya wuyan masu taurin kai domin alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum sannan Allah ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin alim sharati la yufidu at-tajaddud wa at-takrar muna ganewa to sai Allah ce mu ɗakin nan mubarakan sifofi na na ka'aba sai ka yi karatun an gane ko ka ciro cikin ƙur'ani sifofin da Allah ya sifanta ka'aba da su sai ka yi bayani kansu التفسير الموضوعي مال عبد الله صفات الكعبة التي ذكرت في القرآن الكريم شكرا يا وسنة النبوية أكا شي سنة النبوية كا sifofin da an ka faɗa cikin sunna yana yi ka ƙara da shi amma lokaci na iya ƙare ma in karatu na zakai baka ƙare ma da na ƙur'anin domin ya kamata sai ka yi haɗi miye munasabat da an ka ce mishi kaza miye fa'ida wannan abin kuma a can da haka ne kuma a yanzu ɗin ma da muke raye haka ne to zan baka na dan ni dan misali yanzu zan baka in tiyata Allah ce wa iz ja'alna al-baita masabatan to huwa masabatan makoma ce ga mutane wa amnan kuma kaga wuri ne na aminci sifofin shi na to nan kuma ya zaka mubarakan kaga sai ka kara da mai albarka na wa hudan kuma an yi shi don shiriya ne lil alami daga talikai kana iya dokan nan amuni makhsus ana nufin mu'minnai ko kuma amun uri da bihil khusus dama mu'minne ne ake nufi ko ko kai taksisin shi lil alamin saboda duba dukkan mutane sun ka shirya ba an gane ko ko kuma ka dauke shi hudan lil alamin daga dukkan talikai halittu waɗanda an ka kallafa banda waɗanda ba a kallafa ma ba inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan kenan su ba su ciki amma sai ka dauki na alamina kana iya ɗaukar shi amun ne baqin ala umumihi as-saqalaini ake nufi na in an ɗauki hudan bi ma'ana wuri ne da yake nuna shiriya ba don ya zama to shiriya ba hidaya bayaniya wala laysa tawfiqiyya mun gane wannan da kyau to sannan Allah ce ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nasi wash-shahr al-haram wal-hadi wal-qa'id sai ka tattaro inda sufin can da haka sun yi kuma yanzu ma haka ne dan ka nuna ijazi na al-Qur'ani kuma raddi shi wannan ɗakin an tsora shi ne don ibada kai hattara yanzu turawa suna nan da sauran mutanen gabacin duniya suna cewa ai musulmi ma shirka ce suke yi tunda suna da ɗakin da suka zo suna bauta ma ai kana nan zamani ana shirya ma shi uwa baka da labari amsa mu muna bauta ma ba ɗakin muke bauta ma ba ubangijin ɗakin muke bauta ma shi ya umarce mu mutai can da bai ce a tai wallahi da ba za mu je ba li ila fi quraish ila fihim falyabudu to kaje wanda ake bauta ma rike wa gamala abdullahi to amin fihi ayatun bayyinatun a cikin wannan daki ko gidan na ka'aba kenan ko akwai ayoyi bayyinatun bayyanannu maqamu ibrahima matsayin annabi ibrahima inda annabi ibrahima ya tsaya wasu sun fassara maqamu ibrahim wurin da annabi ibrahima ya tsaya tunda akwai wannan dutse wanda akwai alamar shahar yanzu waɗansu daga cikin malamai sun ce a'a makamu ibrahim ba wurin da ibrahim ya tsaya wannan wurin ba kaɗai duk wuraren da ya tsaya wajen aikin ibada inda ya ce wa arina manasikana to ya shafi makamu ibrahim saboda makam matsayin mufrad ne to yanka idafa shi zuwa ga ma'arifa ya koma mi ya koma jam'i shi sun ka ce makamu ibrahim duk wuraren da ya tsayu na ibada da ya aikin hajji ai su ma ayoyi ne tunda aikin hajji bai tsaya bakin ka'aba ba sai ka tsaya arafa to annabi ibrahim ai ya ce can sai ka tayi wajen jiyo shaidan kuma ya tayi can kenan ayatun bayyinatun sun kace maqamu ibrahim na dukkan su wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ai ba ni'ima guda ake nufi ba an'ama allahi ake nufi sai Allah ce to wa man dakhalahu kana aminan duk wanda ya shiga wannan daki ko ko ya shiga wannan gida ki dan masallacin tun da masallacin tare da Ka'aba yake kana aminan Allah ya kasance amintacce to anan sigatul khabar urida bihal insha' domin labari Allah labari yace da ka shiga maka kaza amintacce alhali ko an yi yaki makka ko ba ka nan bari ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya yaki yace inna ma uhillat li sa'atan ko ba ka nan bari to kuma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun zamanin daular umawiyya ai kaga an yi yaki tunda hajjaj ya je can lokacin nan suka yi yaki da shi da Abdullahi ibn Zubair ko ba ka nan bari kuma nan ma dan zamun nan ga kusa kusa kafin mulkin tugawa na mulkin mallaka ai an yi yaki sannan mun ka duba ma a qadiyya ta Juhaiman da ta faru a saudiya a 1980 ne ina ganin in ban manta ba zuwa 80 dai ko 81 amma na haɗaukar da 80 yan shi'a da sun kai garkuwa da mutane a cikin masallacin makka ai sai da an ka fafata tun da malamai suka ba da fatawar cewa ko da harami ne ba yadda za a yi tun sun garkuwa da mutane to sai da an ka fafata sai da an kai kwana shidda ba a yi tsawafi a masallacin ba saboda jinin mutane ma ba a wanke shi ba yan shi'a da sun ka kai hari to wangana da zakwa ya ce maka shi an ci wai saboda su sun ɗauki wai makka fa makka da madina abinda yan shi'a suke cewa fa musamman yan shi'a isna a shari'a din na iran na yanzu abinda suke gani kamar ba na yanzu ba tun na da ganin suka yi makka da madina matsayin otaj suke kamar kwace na an kai su ne sun ka cancanta shi yasa in kana son ka gane su a makka da madina da an yi kiran sallah kuna taya masallaci suna fitowa yan shi'a haka ne da kaga ana kiran sallah mutane na hito kuna shiga to gogayen kenan sannan yan shi'a na saudiya zaka gansu a madina tunda akwai yan ƙasa za ku ga ba su ba kun ga wannan shimag da ake cewa shimag ba wannan abin da yan saudiya rawanin nan mai zane zane mai baki da ja to su ba su sawa in kana son ka gane su hori suke sawa zalla su saba ma mutane sannan suna da ƙarfi can manatik na iyaka da yaman tunda akwai shi azzaidiya can kasan inda yan husiyin suke nan suke an gane ko to akwai shi azzaidiya wadda ba abin ba to da jarudiyya to yanzu su can can yan shi a saudiya can suke da ƙarfi suna da yan yawa nan manatik na wajen abin nan riyadh kenan can wancan kote iyaka da yaman sai kuma nan tabuka nan ma yan shi a suna da yawa Allah kai mu da tsari to ma'ana dai duk wanda ya shiga a ba shi tsaro Allah yake nufi ba yana nufin duk in ka shiga makka makana da tsaro tunda makka ana accident ana mutuwa ana abin ga nan al-khabar urida bihi al-insha wa huwa wa huwa al-murad al-amru ay aminuhu ko aminuhu ko bashi aminci wa man dakhalahu aminuhu ko aminuhu muna gane ko ko kuma a'a al-amru al-khabar murid al-rama al-murad bihi al-insha to al-insha mun kace mi al-amru ko kuma an-nahyu لا تتعرضوا عليه بسوء don ku cuta mai ku bar shi zaman lahiya to shi sa ilimi in ka ji wani ya faɗi magana bari cewa a'a saboda malamai da sun kasa yadda ake taujihul aqwal suna iya faɗar magana kana iya cewa kuskure na sai a nuna maka ga yadda suke daidai to in ka riga ka shiga kan nuna kuskure na an ka faɗi ko ka gane gaskiya na gaban mutane baka iya cewa kai kuskure shi yasa nan kaga da muka ce huna al'amr khabar urida bihi al-insha wal insha'u al-amr in ka gara kuma ka ce annahi shikenan ka huta kuma ko ne ka kawo hujja sai kai gaba to ai hattara kun jiya ko walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila ga inda qira'at kin tawjihin yazo walillahi ga Allah ne 'ala an-nasi akan mutane ala mush'iratul lil wujubi sai an samu karinar da ta juya shi da an kawo alatar nuna abu ya hau saman kanka wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf sai dai in tabe banda haƙƙin Allah wa ma min dabbatin fil ardi tami illa ala Allah rizquha nan ala tufidu al isti'la wal isti'la la yajuzu ala Allah la haqiqatan wala majazan wal ijabu la ahada yastati an yukriha Allah subhanahu wa ta'ala nan sai zaman tona alal wa walillahi alal wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha tafaddulan Allah ne ya ga falala ya nina ya don ba wanda isa ci da Allah mu rike da kyau irin waɗanda abubuwa da kuke gani nan na ake barin karatu mun gane wannan sannan da yace ala Allah rizquha turawa suna amfani da su Allah ya ce to shi zai arzitawa kuma ga wata dabba ta mutu da yanwa kuma gashi ana yaki kasashen musulmi wasu suna mutuwa babu abinci kuma sai ka iske wani talaka na sai an taimaka mai da abinci to ina da ala Allah rizquha to saboda irin wannan duka in babu wayewa za a tafi da kai na farko da an ka ce arzikinta yana wajen Allah Allah ya raba arziki ya ba mutane ya yi wasu talakaye wasu masu kuɗi kuma ya ce ku nemi arzikinku kenan na farko za ka nema arziki ka yi zamani ka ƙi neman abinci laihin wana laihin ka ne ko ba ka bane sun ka ce ba laihin gulof ba laihin batur muna ganewa abu na biyu an gane ko shine cewa su da suke cewa haka nan yaƙe-yaƙen da ake yi a ƙasashen duniya wa ya haddasa su su turawa su suke sai da makamai su suke samun arziki ta fuskar sayar da makamai ana kisan mutane to su da sun ka haddasa wannan ai mutanen suna zaune da suna cin abincin su kuka zo kuka haddasa musu yaƙe-yaƙe har ya zaman to mi har ya zaman to ba su iya noma to kenan arzikin su Allah ya ba su ku ƴan ta'addan duniya turawa kuna kun ka sabbaba yadda abubuwan sun kun ka zo kun ka haddasa mutane bala'i muna ganewa sannan abu na gaba yanzu faransa da ta yi mulkin mallaka duk kasashen da ta yi ma mulkin mallaka doki musamman na afirka nan ta kaɗi ba iranium nan ta kaɗi ba petrol ga abin nan tana ɗiba petrol a congo brazzaville tana ɗiba petrol a gabon tana ɗiba katako a irin su kamaru tana ɗiba kaza tana ɗiba kaza sannan ga abin nan yake da suna duk dai a takaice arzikin faransa da afirka na taka kwasa abinta tana kicin tana ajiyewa to kenan nan Allah ya ba mu arziki barayi na turai tsinannu albarka su da sun ka kwashe shi kenan illa alallahi rizqa Allah ya cika yanzu ku da kamata ku ku yi tsaye ku ga yadda za a yi ba ku kallon katon kaddara kahiri shi zo shi na kwashe muku arziki muna gane wato wannan suna yi ne don tadlilin uqul muna faɗa muka irin wannan abuwa ne don kowa yi illa ala Allah rizqa sai ce don mi mutane suke yin bara yau arzikin da yan Nijar za su iya ci su wadata da shi Faransa ta dauke ta aji wanda akwai dan sauran ma'aikatan kuma wanda sun ka iya faransanci an koya musu ba su tunawa da lahira sai su rabi tsakanin su sai ka cikin kashi 100 da kyan al'umma za su ci kashi 1 kuma sai ku ce a mutane sun yawa su daina aihuwa alhali ko arzikin su na a can to wannan duk renin wayo ne na baturi in baka wayi ba ka ce ma mutane su daina ƙara aure su yi kaza su yi kaza ina arzikin su kai ka ɗauke iraniyon ka ɗauke or ka ɗauke kaza ka ɗauke kaza ka san ka aji ka ba ɗiyanka sun kwanta sun ji daɗi kuma ka ce mutane su rage aihuwa saboda in suna aihuwa kenan in suna aihuwa za a gane ɓannar da kake kuhu eh shi ne addalilu to da haka ku zamanto wayayi a lokacin da ake tattauna akan irin waɗannan mas'aloli mun gane ko ba mun ce dole ba ko halatta ne mutane ko waje akwai wanda yake yin bara ta kama mai cilis bai da lahiya bai da wanda zai taimaka mai kuma ba mu da galibi irin ONG ONG kin ga galibi wanda za su iya taimakawa kuma dole a samu matsala akwai wanda ma da iya ne suna da arziki amma suka bari shi yana bara yana yawo wani barin ma ya zan ciwo ne gare shi shi ko ko cikin kuɗi kasa shi za ta yi bara ya zan ciwo gare shi akwai wanda kuma ƴaƴan shi za su iya taimaka mai sun kiya an fahimce ni baran akwai wanda ya kama wani dole na mun fahimta to da haka dai irin waɗannan abubuwa don Allah ku san yadda ake abin nan mun gane ko to kenan da an kace illa ala Allah rizqu haka yadda zaka taujihin ta shi ko nan wa man dakhalahu kana aminan walillahi ala nasi ga Allah ne Allah ya dora ma mutane hijjul baiti ziyartar ɗakin Allah an gane ko to sai qira'at sun kazu in muka duba imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf waɗanda duk kufiyuna ne da imamu hafs wanda asim turawi ne na asim al-kufi da kuma imamu abu ja'far al-madani sun karanta hijjul baiti an gane ko kenan su ziyarci ɗakin allah sannan sauran sun karanta walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila sai sun kace wal hajju bil fathi al fi'lu kenan in an kace al hajju an gane ko da fatha ana nufin yin aikin walhijju bil kasri alisu sunan hajji na sai a kira shi alhijju kaji yadda ake taujihin wannan amma waɗansu daga cikin malamai sun ka sai cewa kai da alhajju da alhijju duk abu gudana ba su da wani bambanci ban sani ko muna fahimta ba sun ka ce babu wani bambanci kawai sunan sunan aikin hajji na an gani ko kuma aikin aikin hajji na duk yadda ka karanta yayi ban sani ko mun fahimta ba su suna ganin kenan ba sai ka ba kanka wahala ba an gane ko yawwa akwai waɗanda sun ka tafi akan wannan kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun na as-samin al-halabi Sheikh Nasiruddin Sa'di a cikin tafsirin tafsirul Karimur Rahman fi tafsir Kalam al-Mannan daidai wanga aya walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila ya kawo magana ta Ibn al-Qayyim kan nuna aikin haji farilla ne kamar an yi istinbatin ina ganin kusan abubuwa sun kai guda tara zuwa goma waɗanda an kai istinbatin na nuna aikin hajji farilla ne a ƙarƙashin wannan aya wanda ibn al-qayyim ya cira to sai ka kuma can cikin tafsirin sa ka gani ni dai na gaya maka in ka samu dama in baka samu dama kuma kai ka sani anan shubha biyu ya kamata mu cire duk da yake ayan mun ja bayani kanta amma dai bari a cire waɗannan shubuhoyin shubha ta farko an gane ko shi da an ka ce walillahi alan nasi hijjul baiti sai sun ka ce alan nasi ashe Allah ya ce duk mutane su tai su yi aikin haji sai an ka zabura mallamai da larabawa sun ka ce a a banda kiristoci banda yahudawa banda abin ga a a Allah cewa alan nasi don haka akwai masu cewa a bar yan cana su je su masu kai ko da ba su yi imani ba su je su yi tourism wai su gani walillahi alan nasi an ka ce alal nasi Allah bai ce ba alal mu'minina ko alal muslimina muna ganewa sai a ce musu a'a shi nafsi guda ba a fahimtar abu da shi ba wai an ce ba a hana yan China na zuwa ko yan America a'a yan ana maganar musulunci babu dan China ko dan America dan China in musulmi ne yaji mun gane ko Allah ne ya ce ita ka'aban nan ba ta larabawa ba ce ta musulmi ce an gane ko? ga nassi ya ce wa malahum Allah yi azibahumullahu wahum ya sudduna anil masjidil harami Allah ce wa makanu auliyahu su mushrikan makka ba su ne majibintan ɗakin ba na haƙiƙani an gane ko? amma wani ɗan ta'adda sai zaɓar ce a'a wa makanu auliyahu azdamiru la yarji ilal baiti a'a ad-damir yarji ila Allah dan ya ce wa malahum Allah yu'adhibuhum Allah wa hum yasudduna al masjidil harami wa ma kanu awliya Allah na ba ma kanu awliya al bait ba sai mu ce to mun shi ka san akwai dan ta'adda wanda kullun sai abin ka sai mu ce to Allah ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr bai dace ga mushrikai ba su raya dakin Allah kaga aikin hajji na daga cikin abubuwan da ake raya dakin Allah ko ko ba karan bari to kuma wagga aya tana magana ne kan mushrikan makka waɗanda sun kai yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in an hana su balantana kuma wani kahiri na wani zamani na wani yanki in baka yadda da wannan ba Allah ce ya ayyuha allazina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharam ba'da amim hada malamai suka ce nan ba wai masjid alharam ake nufi ba alharam kullu muna gane wannan da kyau to da wannan ne malamai suka hujja in kai yi sallah a cikin makka cikin hududul haram to kana da ladar da wanda ya sallah cikin masallacin makka zai samu bambancin ka da shi shi kallon ka'aba da dai yana iya samun lada kai baka samu wani lada amma da wanda ya yi sallah a masallacin ka'aba da wanda ya sallah a cikin hududul haram to duk ladar su guda wannan ladar ta dubu ɗari tunda an ce fala ya ƙarabu masjid al-haram suka ce al-maqsud bihi fala ya fala ya ƙarabu al-haram kullahu tunda ba wai makka ta aka nuna abba su shiga ba kuma masallacin bai alfarma mun gane wannan to kaga wanga shubha sai a tunkuɗe ta muna gane wannan to sannan abu na biyu wanda ya kamata mu gane tunda an ce alan nasi mun fitar da kafirai ko to waɗansu don jahilci ko rashin sani sai sun ka zo sai sun ka yi taksisi sun ka ce banda mata babu hanyar mata an ka tambayi su yi addalili sun ka ce Allah ya ce wa azzin nasu bil hajji a tuka rijalan ka yi kira ka ɗaga muryarka lin nasu ga mutane bil hajji don saboda su zo zuwa ga aikin hajji ya a tuka za su zo ma rijalan ya ce mazaji wani ma ɗayan bai fassara tashanci ya ce ƙatta shi da ka dawo ga shi ma ƙarfi ko? saboda nan kuskure na farko in jahili na saboda luga ita kaɗai ba ta baka da ko lugan ma baka fahimce ta ba nan luga ta yi amfani da ita sai ya fassara shi rijalan jam'i ne na arrajulu namiji ke azzakar kenan ya manta da cewa jam'i wani lokaci yana iya istiraki na auzani mukhtalifa mufrad ya zamanto wannan mufrad wannan mufrad amma jam'in shi ya zamanto daban ar-rajulu namiji jam'in shi rijalun sannan ar-rajilu mutumin da ke tafiya ƙasa da ƙafa shi ma jam'in shi rijal to yanzu wannan mun ji na ɗai to na biyu mi zai nuna muna wanda ake nufi daga cikinsu sai mu ce to akwai at-tafsiru bil muqabil abin da ya zama to ya fuskanci guda sai ya fassara muna guda da yace wa addin fil nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli dhamirin don inda kishiyar mini da kishiyar azzakaru to sai usa sai ya ce maka ya tuka rijalan ghairal ghairal inas amma tun da ya ce wa ala kulli dhamirin za su zo maka rijalan a kafafuwansu wa ala kulli damirin da dukkan abin hawa damir shine daga damara ne shine damura abin da ya damfala saboda dabba wanda take mai lahiya zaka iska cikin ta ya tambare amma tana da tsananin jiki za su zo maka akan dukkan mai damfalallen ciki nan wannan yana nuna mi yana nuna wanda za su zo akan dabba raƙumi ko doki ko jaki ma da akwai da sun kai tafiya saman jaki mun gane wannan to tafsir bil muqabil kenan kamar yadda yace wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adan sai ce mi fa'tazilu an-nisaa fil mahid yace wala taqrabuhunna hatta yatuhurna kaga azan sun kace rashin lafiya malamai wanda suka san fasara kudin ce azan abin nan kazamta ne ni addalilin mu sun kace Allah ce wala taqrabuhunna hatta yatuhurna kakku kusance su sai sun tsarkaka bai ce inda rashin lafiya ne ce wala taqrabuhunna hatta yushfaina an tadilla ihdahuma sai ce mi فتذكر إحداهما الأخرى كاغا إندا با منتوا يكي نوي ولا سيتي فتهديها الأخرى to duka waɗannan abubuwa ana son mutum ya fahimce su to kenan rijalan daga ciki siyakin qur'ani ya nuna waɗanda za su hau kenan na ana nufin rijalan jam'i na mi na ar-rajul abu na biyu eh ar-rajul ba ar-rajul ba na'am tunda siyakin ya ba mu shi abu na biyu shi kalima ta ar-rajul jam'in ta rijalun ba a ɗaukan mafhumul mukhalafa ƙarƙashinta domin zai zama tuwa mafhumul laƙab shi kuma mafhumul laƙab shine azaful mafahim cikin ilimin usulul fiqh akwai lokacin da shinqidi yake cewa in kai aiki da shi zaka yi tamar daga cikin musulunci misali muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ko ba ka nan bane to nan suna na muhammad in kai aiki da shi suna ne alam an gane ko alam kuma bai bada ma'ana tunda ne yanzu Muhammad a matsayin alam yake ba an hankalta ma asalin iskakin shi ba to in ka dauki mafhumuhu duk wanda ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba annabin Allah bane wanda bi zai baka bata ka kafirta tunda Allah ya hudu annaba wanda yayi ga sunan inna auhayna ilayka ma auhayna ila nuhin wanda biyina min ba'di ha wama muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul mafhumul laqab baya aiki adhafuha ne to kuma shi kan shi mafhumul laqab dan wani na iya fakewa da shi ana aiki da shi bi sharta idza uwila bi mushtaqqin rike da kyau kadiba cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil a cikin suratul nur da kuma adwaul bayan ana aiki da shi da sauran littafin usul fiqi idza uwila bi mushtaqqin in ana iya sarrafa shi a bar shi a matsayin bai da ma'ana a samo abin da ke da alaka da shi mai ma'ana ko a kaddara mai sifa ko a fassara shi da mai ma'ana sai ya bada abin nan a ya dauke shi ya zamanto yana da mafhumi inda Allah ce fi buyutin adina Allahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu wa fiha bil ghuduwi wal asafati min rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dhikrillah sai malamai suka ce fi buyutin azina Allah gidajen da Allah ya umarni ayi abin nan ayi masallatai ne ko sai ce rijalun ko ba kanan bane bayan ce yusabbihu ko yusabbahu lahu fiha bil ghudwi wal asal sai ce rijalun mazaji sai malamai suka ce wannan mafhumul laqabina amma ana aiki da shi bi shart idza uwula bi mushtaqqin domin an kace rijalun mazaji sai sun kace mafhumuhu mace ba a wajabta mata zuwa masallaci ba tunda Allah kawo rijalun to amma ga shi kuma jamid ne mun gani kaga kenan sai a ce kun kama kanku sai an kace a'a dama an ce adhafun ba a ce bai aiki ba akwai inda ke aiki sannan bi sharta idza ula bi mushtaqqin to ya za a tawili shi da mushtaq sai an ka ce ar-rajulu laysa bi awra wal mar'atu awra to tun da shi namiji na dauka sifar shi ba al'aura bane mace ce al'aura muna ganewa to sai an kai tawili shi bi mushtaqqin sai an ka ce to kenan zuwa masallaci wajibi ne akan maza ba mata ba amma ya halatta mata su zo masallaci amma da sharuɗin da shari'a ta yi tunda hadisi manzo sallallahu alaihi na abdullahi ibn umar kakku hana ma bayan Allah su ziyarci dakin Allah kuma haka nan bane to kiran da haka wanda ya kawo shubuhan mata ba su zuwa aikin haji banza ne kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haji tare da mata matan shi ma na gidan shi ka ku ga in ma ya jahilci mata sun zo na gidan shi da bai jahilta tunda tare da su yace to da haka irin waɗannan shubuhat cikin ku shirya ma yadda za ku yi kuyar da su ga a zo a kawo su a ce haramun ne a kai mata aikin haji eh amma an yarda mata su ta yi wajen biki da maza a yi kiɗi a yi rawa kaga aikin shedan a tara kattan kaddara ga gari a yi rawa ko a yi kokowa mata su zo suna kallon maza ana kuwa shi wannan duk ya halatta a kwallo katta maza da katta mata a haɗe a yi kuwa duk ya halatta amma a sai can abota ma Allah naka cewa su mata kaza kaza kaza kaza tura wannan suna da matsala eh kasuwa a shi kasuwa haddis wala haraj eh na makarantun boko walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a da taron siyasa eh da taron wancan ango ga sunan dai walillahi ala nasu hijjul baiti man istata ilayhi sabila karshe Allah ce wanda ya samu ikon zuwa to da an ka ce wanda ya samu ikon zuwa in tabe in tabe wannan yana nuna cewa aikin hajji bai zan wajibi ba sai in ka samu ikon zuwa dan haka gakka sai ka ci bashin mutane ka ce yanzu da ka samu ikon zuwa an gane ko sannan da an ka cewa ala kulli dhamirin kakka ce a'a haramun ne a shiga mota a tahi makka ko jirgin sama don Allah ce ko ka sai da kafa ko ka hau raƙumi a'a an yanci ne kai wannan lokaci hanyoyin da Allah ya ba su ne Allah ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazira wa yakhluqu ma la ta'lamun ko ta ci jirgin ruwa ko ta jirgin sama duk ta hanyar da Allah ya hori maka man istata ilayhi sabila hadisin da yazo ya nuna ya fassara an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiri da istita'a yace azzadu war rahila kana da guzuri kana da arrahila shi ne arrahila wato taguwa ba yana nuna sai taguwa za a hau ba waɗansu malamai sun da'afa hadisin an gane ko kamar su ibnu kathir kamar su shaykh nasir bin albani shantiti ma ya da'afa hadisin amma daga baya sai binciken turuk din shi yace ya ga alamun turuk din shi in hada su yana izmantowa hadisi ne hasan mun ji wannan da kyau wannan ba abin mamaki bane ga malaman hadisi ba Sheikh Nasiruddin Albani akwai hadisai da dama da ya sahaha daga baya ya dawo ya da'afa su akwai da dama da ya da'afa daga baya ya dawo ya sahaha su ba kuskure bane saboda a da can ya zaci wancan rawin kaza ne ko kaza sai ba kaza ya bayyana gare shi wannan ba laifi bane ga malami iya ilimin ka ne inda ilimin ka kai ban sani ko muna fahimta wannan ba to mu aje wannan kenan yanzu ko mun ce wannan hadisin ma mutai ma ba bai inganta ba amma an san ba a da damar zuwa tunda akwai istita'a guzuri yanzu kai dan qur'ani yuna tunda ya ce hadisi da'ifi na yana ce to kai ka ji hadisin da'ifi na to a watsa da shi sai mu ce a ko da an ce hadisin da'ifi na mu dauki wannan to qur'ani ya hwadi in za a tahiya ana guzuri ليس عليكم جناح ان تبتغوا من فضل من ربكم كما كان بني الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله ستمي وتزودوا فان خير زاد التقوى kaga qur'ani ya hada akwai gusuri in ba baka rada hadisi bari to ga nasi alqur'anin ce arrahila kuma abin hawa wa ala kulli dhamirin shi yasa ko da hadisi bai inganta ba ba shi ke nuna ma'anar da ya zo da ita ba bata inganta ba don ana aiko ba cikin wani nasi ce wani nasin ya tabbatar da wannan ma'anar sai mu ce to shi wanga kasancewar dangantuwar shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba amma akwai nasoshi waɗanda sun ka tabbatar da wannan abin cikin alqur'ani mun gane ko ga azzadu cikin qur'ani ya taho ga arrahilatu ta zo cikin qur'ani to sai ni wa ala kulli dhamirin rahila ce wa tazawwadu kuma ai guzurin da to ce ma hadisin da'ifi na mukaddarta maka to shi ita ko aya da'ifi ta saboda neman fitina da abin gaskiya ku to kuna ta bata mutane lokaci almuhimmu bari mu bar wannan haka kuma ga mutum shi dai aikin hajji da kuɗin mutane shi fassara hadisin na Abu Huraira man hajja falam yarfus walam yafsuq raja aka yomi waladatuhu ummuhu ko ba ka dan bane ya fake da wannan ya ce to ai kai kajiya mutum ya tattara kuɗin mutane ya zalunci mutane ya kashe mutane ya taimaka shikenan falam yarfus walam yafsuq an gane ko ko alhajjul mabrur laysa lahu illa jazaa'un ila janna al-umratu ila al-umrati mukaffaratun lima bainaha ko wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna shi ya hajji mabrur bayan ka kamshi kuɗin mutane ko ka ci bashin mutane ka zalunci mutane ka ci awar su sai ka ce kai aikin hajji ka ce alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ila al-janna hadisi ne na Abu Hurairah dukkan su ko ne na Abu Hurairah ne yana cikin sahih Bukhari da Muslim wanda duka ba a fassara su daidai ba haƙƙin mutane Allah ba zai yahe maka ba in ka ci bashi kuɗin mutane na ko ka biye ko ka haɗu da jandarma tun da nan duniya da 'yan sanda su saka gaba sai ka bai kuɗin mutane kuma yau su saka aikin hajji da kuɗin mutane kuma kace kace kace kace kai aikin hajji mabru ai yana daga cikin sharuɗan aikin hajji zaman to ingantacce da mi da dukiya ta halal kana zuwa kace labbaika allahumma labbaika inda kuɗin haram na kaji mala'iki sai ce maka la labbaika wala sa'adaika ko ba ka nan bane to min saballa mai ba su faɗin wagga eh eh karuwa ta biya mutum kuɗin maka kuma mallami na kuma ya tiyatai ko gidan tambula wa ya gaya maka wannan aikin hajji ku daga cewa sai an samu halal ko ba ga bane hadisi da Abu Hurairah cikin sahih Muslim inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba sai to babu lahi dai bari mutum dan shawo sanyin nan dai ta ji dai wanda yace almuhimmu mas'ala bi ta yi saura duk da yake irin waɗanga ayoyin akwai tawjihul qira'at kun ga bai ma dukan mu da lokaci ba amma saboda zamanin da muke ciki zamani ne shubhohi ana ta wanke tsohi ana kakkabe musu kura ana watsowa kuma sabin turawa da ta kokari ana yada su shasa ba a yi ma ayoyi wato gaugawa ta abin nan almuhimmu wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin duk wanda ya kafirta Allah ya wadatu daga talikai mas'ala bi ko zan fitar ta farko wa man kafara shin wanda bai yi aikin hajji ba ya kafirta malamai suka ce nan ba kufrun ake nufi ba kafirci sai dai malamai suka ce nan abu biyu wanda ya ki zuwa aikin hajji kuma ya itikadin ba wajibi bane bayan nasoshi sun tabbata wajibi ne to shi wannan ya fita daga cikin musulunci amma wanda yana da amma bai tahi ba don saboda kasalanci an gane ko ba don wani abu don akwai wanda ke tunanin in yaje aikin haji an gane ko in ya dawo duk alherin da yake samu zai daina samu kaga wannan camfe camfe na wanda ce saka ganin waɗansu manyan mutane ba su son tahiya sai a ce musu da kace karton komi ya lalace akwai wanda aka ce musu sihirin da an kai ba da kayan aikin haji karewa zai yi shi yasa ba su zuwa makka ana gane ni to in mutum ya irin waɗannan itiqadat kaga ai ya kafirta to amma wa man kafara in mutum yana da hali ya ki zuwa to nan ba za a kira shi kafirci a kira shi kufrun duna kufr mun gane ko dan mutum bai aikin haji ba za a kafirtar da shi ba shi yasa kaga wanda ya ki kalmar shahada ya kiyarda da ita kafiri ne wanda ya ki sallah an kai sabani in ya yarda da wajibcin ta bai yi ba wasu malamai suka ce a kafirtar da shi suka ce ba a kafirtar da shi haka ba da zakka da an kai qitalul murtaddin sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya yake su wasu an yake su a matsayin kafirai saboda sun ce busu yarda da su bada ta ba su da manzo Allah sun kai yarda yanzu busu yarda da kowa ba ma'ana kiran har wajibcin ta busu gani ba tun da manzo Allah ya fi kaga nan sun samu matsala wasu sun ki bada ta ne don saboda takasunan sai an kai yake su shi yasa sai ka bambanta tsakankanin su to haka azumi in mutum ya yin azumi ba a ce mai ya kafirta sai inda ya ce azumi ba wajibi bane to haka shi ma aikin haji sai ka bambanta kufurun duna kufur ina fata mun ne da shine za gane hadisin sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufrun cikin sahih muslim qitaluhu kufrun ya kan musulmi kafirci ne a in ka yaƙe shi ka halartar da jinin shi to ka kafirta amma yaƙi in shine ya faru ba ya kafirtar da mutum saboda yan shi a suna amfani da waɗannan hadisan don su kafirtar da sahabbai ga aya kuma ta ce Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma in jama'a bi ta mu'minne ta yaƙi ayi sulhu inda kafirai ne Allah bai ce minal mu'minina tunda kuskure ne tana yi wa alkhata imma fi ta'wil wa imma alkhata fi al'amal to da haka ai hattara mu dai muna ga muku wadanga abubuwa to wannan na karshe wanda zamu kawo taujihi ne na balaghi wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin to a cikin suratu ibrahima sai qur'ani ya kawo lamun wa qala musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha la ghaniyun to a cikin suratul ankabut ومن أبنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين كما كان مني أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين تو cikin Ibrahima سورة إبراهيم kenan don a gani da kuma suratul ankabuti an kara lamun amma cikin nan Ali Imran ba a kawo lamun ba can da ganiyun فإن الله لغني حميد أتكن سورة إبراهيم لغني عن العالمين أنكبوت تو غني عن العالمين أتكن سورة آل إمران نا me dalilin da yasa an ka kawo lamun can da can nan kuma ba kawo ta ba balaga to yanzu ce irin balaga ce kun gane ko sai malamai sun kaci can cikin suratu ibrahim muna ganewa cikin suratu ibrahim abin da yake faruwa shine cewa wato ana magana ne kan halittun sama da ƙasai wa ƙala musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an inda ma duk mutane su kafirta ko mu ce mutane da aljannu to kaga nan abin yana da yawa ko bai da yawa adarma yana da yawa can cikin suratul ankabuti da an kai zance wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi ko ba ka nan bane إن الله لغني عن العالمين نن من تفيد العموم duk wanda ya aiki don kai ne nayi kenan ta shahi dukkan yan adam to nan sai an ka kawo labu saboda mi saboda ana zancen mutane ne gaba ɗaya a hasiban nasu an yi tarku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu wa laqad fatana alladhina min qablihim fa amanna Allahu alladhina sadaqu wa la amanna al-kadhibin am hasiba alladhina ya'malu sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد to na ana magana ne ya shafi kowa da kowa amma nan da anka ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila na ana magana ne kan aikin haji aikin haji kuma mu'minai ne ko ba karan bari to kuma da yake mumini ai anka ce mu'minai ai ba su da yawa cikin kafirai tunda an ce waɗanda za su shiga cikin ƴaƴan annabi adamu kashi guda na cikin kashi 999 da shiga aljanna duk mutum duk mutum dubu mutum guda da shiga aljanna ka karanta hadisi cikin sahih muslim ba afun nar alaran ba sai an kada zagi rantsuwa da ibada an gare ko duk da yake malamai suna cewa kenan saboda akwai yajuju ma juju suna da adadi mai yawa su za su kawo adadi mai yawa an gare ko za su kawo adadi mai yawa a ramba su ko can cikin wuta na za su dishi Allah kai mu da tsari ala ayyati hal nan wa man kafara qadiyya ce ta aikin haji kenan ba qadiyya bace wadda ta zama to umumiyar shi ba aka mata lamun ba can kuma annabi Musa yana tunkarar mutane ne wanda suke masu taurin kai kaga na sai an kai zancen fa inna Allah la ghaniyyun hamid su bani isra'ila da su fa'al auna ai dukkan garuruna shi ko can ana magana ne kan wa man jahada fa inna ma yujahidu nafsi gakka sa tsammani in kai wani kokari kamar kai wani abu a'a inna Allah la ghaniyyun 'anil alamin amma nan wa man kafara fa inna nan an ce Allah ya dora maka in ma baka yi ba Allah ya wadatu da bayansa shi yasa nan ba a kawo lamun ba haka malamai sun kace kuma ba dole bane sai ka karba ina fata an fahimce ni to ga dukkan alamu ina ganin ayar da za ta zo baya tana da ita ma bukatar waɗansu 'yan bayanai bayanta kenan kamata na yi a dakatar da karatun da a nan insha Allah ta'ala idan Allah ya ba mu iko ya kaddara eh insha Allah za a tashi akan aya ta 104 a cikin suratu Ali Imran bi idnillahi ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh